أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم يا همة الشقيد لنا بهذا المهدر والتاب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر آه من أتكن كراتم بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام تزام تاشي باب ال... باب الغسل وحكم الجنوب babi akan wanka da hukuncin mai janaba Allah ya sa an gane aka ce junub wato mutumin da janaba ta same shi to da sunan Allah mai rama mai jin gai babi akan wanka da hukuncin mai janaba kuduri an karbar sai na abi sai da kuduri kala Allah ya kare da shi yace sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanka yana kasancewa ne saboda fitan ruwa wato ruwa yana kasancewa ne saboda fitan ruwa wato wanka yana kasancewa ne saboda fitan mani idan mutum mani bai yi mani ba misali mutum ya sa da iyalinsa sai kuma karfinsa ya ragu sai karfin al'auransa ya ragu sai ya kasa yin inzalin mani to yanzu wannan an dubi da wannan hadisi to kaga ba zai yi wanka ba tunan hadisi ya nuna cewa wanka yana kasancewa ne saboda fitar mani shine ruwa yana kasancewa ne saboda fitar ruwa an gane amma abin da ake nufi da ruwa na kasancewa ne saboda fitar ruwa shine kamar da na ga muku wanka yana kasancewa ne saboda fitar mani to amma malamai sun tafi akan cewa a wannan hadisi ne mansuki an shafa wannan hadisi da hadisan da za mu karanta a baya to muslim ya ruwaice shi amma asalin wannan hadisi na cikin Bukhari. Allah wani kala an karbi daga sai na abi wureta Allah ya kare yadda da shi ya ce, Sallallahu Alaihi Wasallam, manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, Baina shu'abi hal arba'i idan miji ya zauna tsakanin gaɓoɓin mace guda hudu. Wasu malamai suka ce abin da ake yi da gaɓoɓinta guda biyu, guda hudu hannayenta biyu da ƙafafuwanta biyu, kaga hudu kenan. wasu ka ce kafafuwan tafi da cinyoyin ta biyu wasu ka ce cinyoyin ta biyu da gyaffan farjin ta guda biyu to in mutum ya zauna tsakanin waɗannan sun majahada ha sannan ya gajjar da ita wurin gogayya da saduwanta an gane wurin gogayya da saduwa da ita to to haƙiƙa wanka ya wajaba Bukhari da Muslim suka ruwaice shi. Muslim ya ƙara a cikin ruwayansa wa illam yanzil yunzil ko da mutum bai fitar da maniyi ba afwan ko da mutum bai fitar da mani ba wannan hadisi yana shiryarwa bisa ga shafa hadisin da ya gabata na alma'u min alma'i Allah ya sa an gane wannan kenan wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala wata ya zo kuma cewa wato fatawa cewa alma'u min alma'i rangomi ne da manzo Allah ya a farkon musulunci bayan nan sai manzo Allah ya umarni da inda mutum ya sadu da mace ko da bai inzali ba to sai yayi wanka to daga anas Allah ya karar da shi yace alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da macen da tara bi manamiha take gani a cikin mafarkinta rajul abinda miji yake gani cewa gashi yana saduwa to ita ma ta ga gashi nan mijinta na saduwa da ita kowanne sai manzo Allah ya ce za ta yi wanka idan har ta gama ni kamar yadda shi ma idan bayan ya farka ya gama ni an gane Bukhari na Muslim sun ruwaice shi. Muslim ya ƙara ruwayansa. Sai Ummu Salma matan manzo Allah ta ce. Dama haka yana kasancewa mace ce mafarki wani na saduwa da ita. Sai manzo Allah ya ce eh.
Famin ayyina ya kuna?
Ashabahu. Ashabahu. To ta ina kama ke kasancewa in ba ta hanyar fitar maniyi ba. Ai idan an sadu da mace ne maniyi ya fita. Ta nan ne ake samun ta gurin maniyin ne ɗake bin uwa ko ya bi uba. Wato ita sai ra'un musulma tana maki, wai shin mace za ta takan yi mafarki, ana saduwa da ita, har kuma ta farka ta gama ni dama sun lalace kwarai kuwa za ta za ta yi mafarkin ana sare ita kuma ta farka ta gama ni domin ai ta hanyar isuwan mani ne ɗaki bin uwa ko uba manzo Allah ya ce idan namiji da mace suka sadu sai mani namiji ya riga to dan in Allah ya kaddara da tsakanin su zai fi kama da uban idan ko mani mace ya riga idan Allah ya kaddara da tsakanin su zai fi kama da uwan da haka wannan hadisi na gaya maka cewa mace takan yi mafarki irin abin da namiji ke gani to kuma idan ta ga ta ga mani bayan farkawa to za ta abin nan za ta za ta yi wanka Allah ya sa an gane to wannan kenan amma kuma amma kuma me yasa sai da ummu salma matan manzala ta tambaya dama ana haka malamai suka ce saboda su matayen manzon Allah ne su ba su ba zai taba ba zai yi su irin wannan mafarkin ba bayan da za a yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki irin wannan da wani can bari ba zai yi ba Allah ya sa an gane wasu ma suka ce a ba ma haka bane kasancewa ba kowace mace take irin wannan mafarkin ba akwai matan da kwata-kwata ba sa irin wannan mafarkin akwai kuma wasu matan da su kuma suna irin wannan mafarkin Allah ya sa an gane da haka shi yasa sai da musulma ta yi tambaya alama dai kamar tana inkari bata san da haka ba to an karba daga sai da tana shi Allah ya da ita ta ce alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance min arba'in yana yin wanka saboda fitan abu guda hudu min aljanabati yana yin wanka saboda janaba yana yin wanka ranar juma'a wa min alhijamati yana yin wanka an masa kahu wa min guslil mayyit kuma yana wanka in ya wanke matace Abu Dauda ya ruwaice shi wa sahahu ibnu kuzaimata ibnu kuzaimata ya inganta shi wato wannan hadisi yana gaya maka sharɗancin wanka a cikin wa'in abubuwa guda hudu. Shi dai wankan janaba dai wajibi ne, wannan kowa ya san shi. Amma wankan ran juma'a akwai saɓani, an gane? To, amma dai hukuncinsa gurin mafi yawan wurin jamhur na malamai cewa sunna ne, an gane da kyau? Wannan kenan. Sannan kuma a sai wanka saboda abin nan, amma mutum ƙaho. wasu suka ce sunna ne wasu kuma suka ce wannan ko da ko da ma baka yi wankan ba babu laifi Allah ya sa an gane amma wanka don mutum ya ya wanke matacce mun yi magana a kansa kamar yadda ya gabata Allah ya sa an gane mun ce malamai suna da maganganu akan su suka ce sunna ne wasu kamar wasu suka ce mustahabi ne kamar yadda muka faɗa a mazhabin Imam Malik an gane wasu suka ce a wajibi ne an gane da kyau to wannan kenan an karo da sai na abi wani ta Allah ya ƙara yadda da shi cewa shi sai na sumamata bin usalin cewa shi sai na abu hurera ya ce a cikin kissan sumamata bin usalin inda ma aslama shi wannan su Muhammad dan asalin wani ne daga cikin mutanen a wani ne daga cikin kafirai da ya zo ya musulunci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan baban shi asalin wannan baban nasa shugaba ne na kabilar na mutanen Yamama afwan inda ma aslama sai na bura da ya ce mana a lokacin da ke bara kisan su mamata dan usalin yayin da shi Muhammad dan asalin ya musulunta
wa amarahu annabi sai manzo Allah ya umarce shi an yanka silar da yaje ya wanka wannan hadisi na gaya maka cewa an shar'anta wanka bayan musulunci wasu suka ce wannan yana nuna wajibi ne ma tunda manzo Allah ya umarce shi an gane wasu suka ce a'a idan lokacin da yake a halin kafiri ya samu janaba sannan ya zo ya musulunta to ya waje bai wankan janaba an gane amma idan ya ji wankan in ya yi wanka a halin kafircinsa kafin ya zo musulunta bayan ya yi janaban ya yi wanka to shi kenan ba zai zo yi wanka ba zai wanka bayan musulunci shi ba dole bane saboda manzo Allah ya ce al-islam ya jubbu ma qablahu musulunci na rusa duk abin da ya faru kafin shi kaga ai har janaban sa duk ya rusa kawai yanzu zai sai fara zai daura ni Allah ya sa an gane shi yasa a gurin Hanafiyawa idan ya yi wanka a halin kafircin sa bayan janaba ya same shi to kafin ya musulunta ya yi wanka to ba wanka a kansa an gane To wannan kenan sannan kuma wasu malamai suka tafi akan cewa wajibi ne wankan to rawahu abdurrazzaqi Abdurrazzaqi ya ruwaici wannan hadisi asalin mu muttafaqun alayhi amma asalin sa Bukhari da Muslim sun ruwaice shi shi wannan Abdurrazzaq din babba ne shi ma sosai yana ɗaya daga cikin ah, mahaddata ilimin hadisi an gane ana cin shi Abdurrazzaq bin Hammam Sanani ma'abocin wallafe wallafe ne yana daga cikin girman sa yana da Musnaf Abdurrazzaq an gane ya roci hadisi daga Ab- Ubaidullahi bin Umar an gane sannan kuma yaro ya ta daga manya-manyan abin nan ah, jama'a sannan Ahmad bin Hanbal ma yaro ya ci hadisi da gurinsa haka Ishaq bin Rahawayi haka Ibn Ma'in an gane wannan amintacce ne da yawan malamai sun aminta shi an gane to wannan kenan Ah, sannan hadisansa ya Bukhari da Muslim duk sun rawaito wasu daga cikin hadisansa domin yana daga cikin masu kiyaye ilimi ya rasu jiran shekara ɗari biyu Ah, da sha ɗaya. An gane? Ɗari biyu da goma sha ɗaya. To,
wa ana abi sa'idi Sa'id al-Kud, an karbar sai na bi Sa'id al-Kudri, radiyallahu anhu an Allah ya da shi, anna rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, alaihi wasallam duk usulul juma'ati wankan juma'a wajibun wajibi ne kullu muhtamin ga dukkanin wanda ya fara abin nan wanda ya duk wanda ya balaga wanda ya fara mafarki ka san na ce muku balagan namiji ya fara mafarki to wannan to da haka wankan juma'a wajibi na kan duk wani baligi wannan zahirawa ahlus zahir sun tafi akan cewa wankan juma'a wajibi ne amma jamhur na malamai suna yin tawilin wannan su ce a farkon a- ab- wajibin nan ana nufin sunna ne mai ƙarfi an gane sunna ne mai ƙarfi wasu kuma wasu malamai suka ce an wajabta ne a farkon lamari wanda shi ne ya shiga cikin muwakkada yawwa rasunan uh, guslin kamar ka gama sunna da mustahabi ya sa maka babu wanka mm, abin sunan ta ba to shi kenan to wannan kenan wasu kuma malamai suka ce an wajabta ne a farkon musulunci yayin da mutane suke cikin kunci mafi yawancin kaya kayan fata ne kuma ga gari mai zafin rana fata ko in yaji zafi sai ga ya fara bugawa an gane sai su rinka yin zufa cikin wannan fatar yayin da aka tare sallan juma'a sai maza Allah ya ce to da aka a rinka yin wanka to yayin da Allah sun tara yalwata kowa ya fara sa kayan auduga to sai an- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rangwame akan wankan in ji wasu malamai wasu kuma suna tawilin kan cewa wajibin din nan sunna ne mai karfi ake nufi to
aka rage husa ba a ce mutane bakwai suka fitar da shi wa an samurata wa an samurata radiyallahu anhu an karbo daga sanannen samurata ibn jundubi wannan jundubi din sunan shi ana masa alkunya da abu sa'idin an gane sunan shi samurata ibn jundub shi wani daga cikin mutumin mutanen madina ne halif nasu ne ya sauka a garin kufa ya yi shugabanci a garin basara an gane wannan yana daga cikin masu haddan hadisi masu yawaita hadisi a garin basara ya rasu hijira na shekara ah, hamsin da tara to kala ya ce Ka- qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a yawmal jumu'ati wanda ya alwala ra- wanda ya alwa man tawadda ku wanda ya alwala ranar juma'a fa bi- fabiha to haƙiƙa wannan yayi riko da sunna ko ka ce haƙiƙa wannan yayi riko da farilla shine alula kenan ko ka ce haƙiƙa wannan yayi riko da rangwame wa na'amat kuma madalla da wannan rangwame ko wannan sunna da ya rike da ita ko kuma ka ce madalla da wannan rangwame ko wannan farilla da ya aikata wa man gidan sala wanda ko ya samu yayi wanka wasila falgusul afdal wannan to wankan yafi eh yanka ko da farilla ka tsaye akan ta to madalla da ita to shine fabiha haƙiƙa yayi riko da farilla ko kace haƙiƙa yayi riko da sunna ko kace haƙiƙa yayi riko da rangwame wa na'amat kuma wannan rangwame da ya riko wa na'ama- wa ni'mat wa ni'mat kai wannan rangwame wannan farillan da ya riko da ita madalla da ita ko wannan rangwamen da ya riko da da ya riko da ita madalla da ita ko wannan rang- farillan da ya riko da ita madalla da ita amma wanda ya wanka wankan ya fi. To, rawahu ahmad wa arba'atu ah, Ahmad ah, ah, da mutane hudu suka fitar da wannan hadisi.
suna wutul Turmuzi ya inganta shi wannan shine hujjan da ke nuna cewa ashe hukun wankan juma'a ba wajibi bane sunna ne mustahabbi. To, وعن أبي رضي الله عنه قال an karɓi da sai na Ali ya Allah ƙara yadda da shi ya ce كان من رسول الله صلى sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance الله عليه القرآن yana karanta mana alqur'ani ما لم يكن junuban muddin bai kasance mai janaba ba ashe ashe mai janaba baya karatu alqur'ani ballantana ya taba to wannan kenan shi yasa la ya masu ilal mutahharuna ai mutahharuna minan janaba masu tsarkakuwa wanda suka samu tsarki daga janaba to wannan ko ba su da tsarki na hadasi karami za su iya taba alqur'ani shine wanda wannan abin da mazhabin malikiya tafi akai to رواه أحمد Ahmad ya rawaice shi وأربعة da mutane hudu وهذا لفظ ترمذي wannan lafazin tirmizi ne وحسنته kuma wa hassanahu kuma tirmizi ya in kyautata shi وحسنه wa sahahahu وصححه ابن حبان ibn hibban ya inganta shi وعن أبي سعيد الخدري رضي an الله karɓo sai na abi sa'id al-kudri Allah ya kare yadda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أتى أحدكم ahlahu idan ɗayan ku ya je ya sadu da iyalinsa ثم arada an ya ula sannan an ya uda sannan ya ya nufa ya ƙara komawa zuwa saduwa da ita وليتوضأ to ya sake alwala بينهما tsakanin gamawan shi da komawansa وأعمى.
alwala jikaka to رواه مسلم muslim ya ruwaice shi هذا حاكم hakim ya ƙara daga abi sa'id al-kudri din da yi إنه an shaida شدد cewa an shaɗa lil'audu wannan ya fi nishaɗi wurin komawa wato wannan ya fi ba da nishaɗi gare sa yayin komawansa wannan na ga maka an shar'anta alula ga mutumin da ke so ya koma ma iyalinsa an gane wannan kenan ولأربعة mutane hudu sun fitar عن عائشة daga رضي sayyidat na الله ta Allah ya dade ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ينام وجوه wa yanamu wa huwa junubun yana wanka alhali yana da janaba من غير أن يمس masama'an ba tare da ya shafa ruwa ba ba tare da ya yi wanka ba وهو مألول Ala- wannan hadisi ne mai illa an gane wato abin da yasa ya ce mai illa ne saboda ruwayan abi haka ne daga aswad daga aisha نعم an gane Ah, wannan kenan wasu malamai suna cewa shi ah, shi ah, abi ah, abi haka din bai ji wannan hadisin daga aswad ba an gane to don haka shi yasa ake cewa hadisin na da dan illa a gurin wasu malamai an gane da kyau to wannan kenan wasu malamai sun tafi akan cewa ah, shin wai mutum ya yi wanka ya wanke al'auransa domin bacci ko don ya sha ruwa ko don ya ci abinci ko dai ya koma ya sa- ƙara saduwa dole ne idan mutum ya sadu da matansa ya yi janaba to dole ne in zai yi bacci sai ya yi wanke al'auransa ya yi alwala ko ba dole ba ne wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba ne amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wannan ba wajibi ba ne an gane da kyau to wannan saboda cewa ah, la- ah, eh, min gaira an yi masa ma'an din nan an gane da kyau to wannan kenan ينام بتيجا yana yin bacci وهو جنوب alhali yana da janaba من غير أن يمس ما ba tare da ya shafi ruwa ba وهو مألول Mm.
وأنا عائشة رضي الله عنها wasu malamai sun tafi akan cewa ba dole ba ne an gane to wannan kenan وأنا عائشة رضي الله عنها قالت an karwa sai tana shi Allah ya kare da ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا صلى idan ya idan ya fara wanka ko kuma idan yana so ya fara wanka يبدأ bi- fa ya gusulu ya dai yana farawa sai ya wanke hannayensa guda biyu ما فرق بين بي- بيمينه sai ya zuba ruwan da hannun damansa ala shimali a han- kan hagunsa نعم فيغسل farja sai ya wanke farjinsa wato al'auransa ثم يتوضأ sannan sai ya alwala irin alwalansa na sallah ثم يأخذ ما ma'a sannan sai ya ƙara ɗebo ruwa sabi a sai ya shigar da yatsunsa في أصول shara a cikin gindin gashin tushen gashi نعم ثم هر... ثم sun هر- mafana sai ya ɗebo ruwa cikin tafukansa alarasi ya sh- ya zuba ma kansa ثلاثة hafanatin ɗebowa cikin tafi uku ثم أفضل على a fada ala sa'ir jasadi sannan sai ya kwarara ruwan a- ga sauran jikinsa نعم ثم غسل رجليه sannan sai ya wanke kafansa a karki wannan nan nan ga cewa a alulan farko ya yi ne bai ba tare da ya wanke kafa ba shi yasa a karke yanzu sai ya wanke kafansa
وي...
ba an ce yana alula ba bayan ya wanke al'auransa ko ba haka muka ce ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wanke alulansa ya- yana wanke al'auransa sai ya alula to a alulan wannan da ya ce maka sai ya wanke kafansa ya nuna maka cewa a alulan da ya yi bai wanke kafa ba ya tsaya iya shafan kunni an gane bayan shafan kunni shine sannan ya ɗebi ruwa ya- ya ƙara sa ƙara ma gashinsa ya- ya da can ƙasan ƙasan tushen gashinsa bayan ya gama sannan sai ya ɗebo ba- sai- bayan ya gama sai ya kwara ruwa ga sauran jikinsa da ƙarke sai ya ƙara sai ya wanke kafansa kaga a wankin farko alula bai wanke kafa ba kenan to Daman shi wani kai dama farin labarai kenan ba. Sannan kuma kuma stadi ne kullum nan.
wajibi ne mana taslis din shi ne a yi shi so uku ne shi ne aka ce maka yana daga cikin Ciwo ɗin ciwo.
yana daga cikin sunnoni mustahabbai Da zai yi wajen ta ɗauke na.
Mm.
Mutafakun alaihi.
kadan zulun suka rawaito shi Wala fasa da musulun.
a wannan lafazi na muslim ne Wale.
wala huma bukari da muslim suna sun fitar da hadisi Ina fi su mai nata.
a cikin hadisin maimuna Sun afara ga ala farji.
sai ya zuba ruwa akan farjinsa Fasa da mu.
ya wanke shi Shimali.
bishimali da hagunsa Sun ma daraba.
biyar arda sai ya goge ta da ƙasa sai ya dafi ƙasa da ita shine sun madaraba al'arda biya sai ya dafi ƙasa da wannan hannun wato ya goge dirje ta a ƙasa
Wafihi wafi ruwayati.
kaga kai ko ka dirje akan ƙasa ko akan bango ko ka dirje da sabulu Bayan an yi wanka jirgin kenan ba.
bayan ya wanke al'auransa ya wanke maniyin da ke jikin al'auran kamar kai ka taɓa al'auranka ba za ka taɓa ƙazantar maniyi ba to wannan abin da ka taɓo a hannunka kafin ka cigaba da wanka sai ka sai ka dirza shi da- a jikin bango an gane da kyau aka dirza shi shikenan sai a cigaba da wankan ko ka dirza da sabulu a wata ruwaya ba musa habib turabi sai ya dirje hannunsa da ƙasa Wafi akiri.
a ƙarshen sa Sun ma aka.
a ƙarshen wanzansa sai in zo masa bilmingili da hankacif ko tawul sai annabi ya dawo ya- ya mai da shi ya ce a'a Wafihi.
a cikin ruwan nan ruwa yanda yi Ayyana kudu.
yanfudul ma'a sai ya dinga katse ruwan da ke jikinsa biyadihi da hannayensa
وعن أم سلمة رضي الله عنه قال قالت daga sai da tuna ummu salman Allah ya ƙara yadda da ita ta ce قلت يا رسول wato abin da الله ke wajibi a cikin alwala farko dai a cikin wankan janaba na farko akwai niyya an gane da kyau na uku akwai game jiki da ruwa na biyu kai na uku akwai cuccuɗawa an gane na shi kenan ko?
ina ina gona wa wani
an gane ku? To gaba ɗaya su dai guda kamar huɗu ne, farko niyya yayin fara wankan, sai a yin sa a lokaci ɗaya ba tare da jinkiri ba, sai cuccuɗawa sai game jiki da ruwa. Allah ya sa an gane. To shi wannan taslisu gaslin ra'as kamar yadda na gaya maka yana daga cikin mustahabbai ne. Abin da ka tambaya kenan ko? To. Mhm. Ina jin ka. An ummi salmata. An kare sai na sai da tuna ummi salmata Allah ya kare yadda da ita ta ce قلت يا رسول الله na ce ya ma'aikin Allah إني امرأة a shuddu sha'ara rasi ni mace ce da nake tubke gashin kaina فأنقض هدي afa an qudhu li guslil janabati shin ya zama dole in warware gashin kan saboda wankan janaba
وفي رواية a wata ruwaya والحيض da wankan haila فقالت لا faƙala lafiya manzo Allah ya ce a'a إنما يكفيك kawai ya ishe ki أن tafi alara a siki ki ɗebo ruwa cikin tafi ki kwatsa ma kanki kan fata guda uku
رواه مسلم muslim ya roice shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت دك سيرتنا عائشة الله يدعي تتشي قال يا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إني لا أهل المسجد ni bazan ni bazan halasta shiga masallaci da zama a cikinsa ba زائد liha'ilin da mace mai haila ولا جنود ko namij- ah, ko mutum mai janaba malamai suka ce abin da ake nufi ba zan halasta masallaci ba wato zama a masallacin amma dan a wuce a jaɗa ko na abu a fito babu laifi kamar hadisin sai da tana shi tudin nan wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na wilnil khumra je ki dauko min wacce ai karamar shimfiɗa ta ce ya rasula ina da hai- ina cikin hai- haila manzo Allah ya ce ah hailan ki ai ba a hannun ki yake ba Allah ya sa an gane sai ta je ta dauko ta dawo ka fahimta to ka ga wannan na gaya maka cewa sai sa Allah ma ke cewa illa abiri sabili in dan ketarawa ne ka shiga ka fito to babu laifi wannan shine ma- mas'ala mafi abinda mazhabi Imam Malik ya tafi akai da mafi yawancin malamai to rawahu abu dauda Abu Dauda ya ruwaice shi Ibn Kuzaimah ya inganta shi wa an radiyallahu anha an kaza sai tana ta Allah rai ta ce kuntu ig- kuntu ag- agtasilu na kasance ina wanka anna rasul ana wa rasu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina iwahidan daga ƙwarya guda ɗaya takata tattalifu aidina fi hannayenmu suna sassaɓawa cikin kamfata daga wannan ƙwarya minal janaba da kuma wankan janaba muke yi
mutafaqun alayhi bukhalun sun ya ruwaice suka ruwaice shi zada ibn hibbana ibn hibbana ya ƙara a ruwayansa taqa watal watal hmm?
wa taltaqi ko ko taltaqi wa taltaqi watal taƙi aidina hannayenmu suna cin karo da juna wa an- wannan na gaya maka halascin mutum ya yi wanka tare da mace da ruwa ɗaya ƙwarya ɗaya kuma alhali suna da janaba to wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓar sai na abu hurairah Allah ya ƙara da shi ya ce ah, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ta inna tata kullu sha'ari kulli sha'aratin janabatan lalle akwai janaba karkashin kowane gashi to gusuli sha'ara fagsili sha'ara dan ku wanke gashi wa an wa an kulbashi da kuma ku tsaftace fata wato har fatan ya ƙoshi da ruwa ya kar guri ya rinka dabbara dabbari rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi sun ruwaice shi wa da'afahu kuma su bi sun raunana shi
wali ahmad ahmad ya ruwaita a cikin ruwayansa ana ana aishata daga sayyidatina aishatu hawu ya ruwaice irin wannan hadisi ruwa wa fi rawun amma a cikinsa akwai wani wan- mai ruwaya wanda ba a san sa ba an gane to wannan kenan a to mun shiga abin a gurguje amuni babi akan taimama an jabir bin abdullah taimama dai shine taharatun turabiyya tashtamilu ala mashil wajhi wal yad wal kaffain ko na'am a ala mashil ala mashil wajhi waje wal kafin tsarki ne na ƙasa da ta shafi shafan fuska da kuma hannaye Allah ya sa an gane an da haka shi ma tsarki ne a shari'a kuma ana yin shi ne da niyyar halasta sallah da makamancinsa to wannan kenan to an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga sayyidina Jabir al- dan Abdullahi Allah ya kara yadda da su sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah ya ce yana mai zantar da ni'imar da Allah ya yi masa qala ya ce yana mai zantar da ni'imar da Ubangiji ya yi masa uhditu kamsan an bani wasu darajoji wasu ɗabi'o'i wasu keɓance-keɓance guda biyar lam ya'u lam yi hunna ahadin qabli qabi ba a ba da wa'innan keɓance-keɓance ga wani kafin ni ba bil rubi'i nusirtu bin ru'ubi farko an taimake ni da tsoratarwa sirtu sha'ari masirata sharin tun a tsakanina da makiyan da zan yaka akwai tafiyan wata ɗaya ko da ma ba su ganni ba bi ardi Allah ya sa an gani ko da tsakanina da su akwai tafiyan wata ɗaya kuma ko da ba su ji labari na ba tun lokacin da na dumfare su tsakanina da su akwai tafiyan wata ɗaya za su rinka jin tsoro da firgici to shi ko tsoro da firgici shi kanshi nasara ne ga maki to waje ilad liyal ardu masjidan an sanya min gabaki ɗaya ƙasa ta zama gurin sujjada gare ni wato gurin yin sallah wada wuran kuma ta zama mai tsarkakewa gare ni domin ta halasta min sallah a halin da ba za a iya amfani da ruwa ba ayyuma rajulin kowane mut- duk wani mutumin da adrakatu salatu ko sallah salata sallah ta riske shi to ya sallah wa zakara hadi wannan hadisin na gaya maka fa ayyu ma rajulin duk mutumin da adrakatu salatu sallah ta riske shi to ya sal- ah, ta sallah ta riske shi to adrakatu salatu sallah ta riske shi fa li salli to ya taimama ya sallah ko a ina ne don haka ashe a taimama ana buƙatar shigar lokaci kenan Allah ya sa an gane to sai suka ce a duk mutumin da sai da lokacin sallan ta shiga to ya taimama sannan sai ya sallah amma ba a taimama kafin shigar lokaci amma alula ba za ka yi alula yanzu da nufin har asbahi ka yi ta ko ba gane ba to wannan kenan ya ambaci hadisin zuwa karkensa karkensa shine cewa uhillat liyal gana'i wa lam tuhilla li ahadin qabli an gane wa wuditu shafa'a kuma an bani ceto to karke kuma yace wa kana nabiyyu ba su ila fi qaumihi kasatan wa bu'is ila nasi kafatan wa kana nabiyyu ba su fi qaumihi khasatan wa bu'is ila nasi kafatan kaji cikon biyar din to
wafi hadisan wafi hadisi huzaifata ya zo a cikin hadisin huzaifatu radiyallahu anhu Allah ya dace inda muslim wanda ya zo a ruwayan muslim waju ila turbatu halana da huran aka sanya turbayan ta ya zama mai mai ruwan tsarkakewa gare mu idza lam najidin ma'a idan ba mu samu ruwa ba
وعن علي رضي الله aliyin an karbi da sayyidina aliyin inda ahmad a ruwayan wanda ahmad ya fitar waju ila turabu li da huran kuma an sanya turbayan ƙasa ya zama mai tsarkakewa da zai halasta sal- zai halasta sallah gare ni
وعن أم وعن أمارة بن بن wani Ammar bin Yasir an karbo daga sayyidina Ammar bin Yasir wato shi Ammar bin Yasir ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa an gane Ah, shi Ammar ya musulunta da dadewa kuma yana daga cikin waɗanda aka azabtar a garin Makka an gane akan musulunci kuma ah, ya yi jira zuwa garin Habasha ya yi jira zuwa ga man- zuwa garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi at-tayyibul mudayyib mudayyib an gane yana daga cikin masu hijira na farko ya halarci yakin Badar da duk sauran yaƙuƙa da aka yi ya yi yaƙi a Sufain a Sufain tare da Aliyu Sufin afwan Sufin tare da Sayyidina Aliyu a lokacin ya dan shekara saba'in da uku an gane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce mashi taktulukal fi'a albagiya wasu jama'a zalimai su za su kashe kai kai ammaru an gane kala yace رضي الله عنه Allah Allah ya kare yadda da su shi da babansa ammaru duka sahabbai ne
بعثني النبي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni في حجافة fi hajatin cikin wata bukatarsa فأجفته فأجف fa ajnabtu sai nayi janaba فلم أحدث فلم أهدي ماء falam ajidil ma'a ban samu ruwa ba fatamarraktu fi sa'idi sai nayi birgima a cikin turbaya كما تغرب الدار kama da tamarragu dabba kamar yadda dabba take birgima ثم آتيت nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan na gama na je gurin man saboda shi a ganin shi tunda a taimama ai hannu ake buga da fuska in taimaman alwala ne to tunda janaba ya same shi ko janaba kamar ai abin da ya shafi duk jiki ne yasa kawai yayi birgima abin shi duk jikin shi ma ya samu ka gane da kyau sai na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakar sai na gaya masa haka wannan labari قال sai annabi ya ce da shi إنما كان يكفيك ai kawai ya ishe ka أن تقول بيديك ka yi- ka aikata da hannayenka هكذا kai irin haka da hannayenka sai bayani sai sai sun madaraba biyadayyar arda sai na ga manzo Allah ya dafi ƙasa da hannayensa guda biyu واحدة dafa guda ɗaya ثم مساء shimala alal yamini sai ya shafe hagu bisa dama الطاهر wa zahira kaffai da kuma zahirin tafukansa ووجه wa wajahahu da kuma fuskansa متفق عليه bukarin musulun suka waice shi amma wannan lafazi na musulun ne an gane saboda ya ga ah, tunda dai kasa zai zama wake- wakilin wakilin ruwa to ai kawai bari a birgima shi bari a- bari a gama jiki da ruwan shi ma da kasan shi ma shi a kiyasin sa kenan an gane to wannan kenan في رواية البخاري
a shi ma game da taimama malamai sun samu sabani game da duka nawa za a yi dafa nawa za a yi an gane a wasu malamai suka tafi akan cewa dafa ɗaya ta yi a shafi fuska da hannaye an gane wasu suka ce a zafa ɗaya ba za ta yi ba har wasu daga cikin sahabbai ma suna kan wannan tafiya suna cewa babu makawa dole sai mutum ya yi dafa guda biyu saboda hadisin da za mu karanta a yanzu wanda zai biyo baya an gane amma da suka tafi akan cewa duka ɗaya ma ya yi dafa ɗaya ya yi da yawan malamai sun tafi akan haka da yawan ma'abota hadisi saboda amfani da wannan hadisin na sayyidina ammaru an gane saboda a cikin wannan hadisin shine ma a cikin babin da kan kasa wurin taimama hadisin ammaru dinnan shine mafi inganci an gane to wannan kenan
wa fi riwayat al-bukhari a wani ruwa na imam al-bukhari daraba bi kafaihi ardu sai manzo Allah ya du- ya zafi kasa da tafukan hannayensa guda biyu faka fihi ma sai ya busa kasan da suka dauko thumma masaha bi bi ma wajahu wa kafai sannan ya shafi fuskan da tafukan hannayensa kaga wannan hadisi ya nuna cewa a ya nuna cewa a da duka ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya shafa shi yasa wasu na ganin ya shafa fuskansa da hannayensa wasu na ganin cewa duk sauran hadisai banda wannan hadisin na sayyidina Amaru da ifai ne Allah ya sa an gane wasu ma suna ganin ma maƙufai ne maganan sahabbai ne an gane da kyau to wannan kenan a sannan kuma a wasu na ganin duka biyun kamar yadda na gaya muku dole ne San- wannan kenan da shafan hannaye zuwa gwiwan hannu sannan kuma sai bayani na biyu sai saɓani da aka samu game da jeranta tsakanin fuska da hannaye wannan dai hadisin kamar da ya gani eh, ya nuna cewa kamar jeranta ba dole ba ne aka yi duka ɗaya sannan ko ka ji ba- ko ka jeranta ko baka jeranta ba shi kenan wasu ka ce a dole sai an yi duka biyu kuma dole sai an jeranta sai an fara gabatar da fuska sannan ai hannaye hannun ma sai an fara gabatar da dama sannan ai na hagu an gane da kyau to wannan kenan amma kuma ah, da yawan malamai suna ganin kawai jerantawa ma ba dole bane an gane to wannan kenan saboda wannan hadisin na sayyidina amma ya nuna cewa jerantawa ai ba wa- ba wajibi bane wannan kenan an gane da kyau amma imam shafi yana cewa ah, ya isa mutum wurin ɗaura hannunsa akan ƙasa ya ɗaura akan katanga muddin katangar babu wani abin da ya sauya ta daga ƙasa an gane to wannan kenan
wa an ibn umar radiyallahu an karbi sai na abla daga sai na abla dan umar Allah ya da su yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammum darbatani taimama duka biyu ne kaji hujjan masu cewa taimama duka biyu ne darbatan lil lil wajhi duka na farko dan fuska wa darbatan lil yadayhi duka na biyu domin hannaye biyu shi ma har zuwa mirfikai biyu wa darqudil da- dara kun ya ruji wa sahawula immatu malamai sun inganta shi amma wa sahala immatu waqafahu malamai sun inganta tsayuwan wannan hadisin akan Abdullahi dan Umar Allah ya sa an gane sun ce idan aka ce wannan hadisi mauqufi ne ya shine zai zama ingantacce amma aka dan daga shi zuwa ga manzo Allah to zai zama hadisi ba a da ifi an gane
wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓar sai na biyu ta Allah ya kare yadda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi wasallam sa'idu wudu'u wa wadu'u zaka ce wudu'u eh, shi ƙasa a ruwan alwala ne na musulmi na'am wa idh lam yajid wa in lam yajidil ma'a ko da bai samu ruwa ba ashara sinina tsawon shekara goma fa idza Wajadal- fa iza wajadal ma idan ko ya samu ruwa falyattaqillaha to ya ji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shafe fatansa da ruwan nan Rawul Bazzaru Bazzaru ya ruwaice shi wa sa ibn kada kadani Ibn al-Qaddani ban ji ba ibn ibn kadani Ibn al-Qaddani ya ya inganta wannan hadisi walakin sawaba sawabar dara kudni irsalahu sawabar dar- dara kudni ya in ya daidaita cewa wannan hadisi ne mursali
wani wani tirmizi Hmm?
wani tirmizi
Tirmidhi ya ruwaita ana abi zarrin daga sayyidina Abi Zarr shi wannan Abu Zarr ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ne shi ma sunansa Jundubi Allah ya sa an gane bin Janada bin Junada afwan Jundubi bin Junada a ya ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai kuma masu yawan kyamar duniya daga cikinsu yana daga cikin wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina kuma an ce shine farkon wanda ya gaishe da manzo Allah da gaisuwar musulunci shine farko wanda ya ce ma manzo Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ya musulunta da dadewa tun a garin Makka an ce shine ma na biyar a musulunta ka gane sannan ya koma gurin mutanensa har zuwa lokacin da ya yi zo gurin Madina sallallahu alaihi wasallam bayan Handak an gane ba mu ba daga Madina ya hijira ba afwan an gane sannan bayan Handak da ya zo Madina ya zauna a garin Madina har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to wannan kenan bayan wafatin manzon Allah sai ya zauna a wani gari a can shi Zubda hakanan har ya mutu a can garin yana da shekara hijira na shekara talatin da biyu an gane a kalifancin sai na Usman sannan Abdullahi bin Mas'udin ya mushi sallah wasu kuma suna cewa ya mutu bayan sai shi Abdullahi bin Mas'udin ya mutu bayan sai na Abu Zar ya rasu da kwana goma nawahu ya roci irin wannan hadisin Abu Huraira.
An abi sa'idi kudiri.
An karɓi sai na abi sa'id al-kudiri.
Radiyallahu anhu qala.
Allah ya ƙara yadda da shi yace.
Karaja rajulan fi safarin.
Wani mutum ya fita ya je ya fita ya fita tafiya.
Na'am. Fahadaratin.
Fahadaratin salatu sai lokacin sallah ya halarto masa.
Na'am. Falaysa ma'ahu ma'ahu ma'u.
falaisa walaisa ma'ahu ma ma'un gashi wato kharaja rajulani wasu mazaje guda biyu ne suka fita fi safarin cikin tafiya fa hada rabi sirari sai lokacin sallah yayi walaisa ma'ahu ma ma'un gashi babu ruwa a tare da su wata yamma ma sai suka yi tema masu bidin nan a wuri tsarkakakke fa sallaya suka yi sallah waje dalma a sannan suka samu ruwa a lokacin sallah wato bayan sun ida da sallan kenan sai da yace tunda muna cikin lokacin sallah bari in sake sai ya sake sallah da alwala walam yu'id al-akaru ɗayan shi bai sake ba summa ataya sannan suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu suka ambata masa haka wannan labari lillazi lam idsi manzo Allah ce ma wanda bai sake ba asabta sunnata ka dace da sunna ka abinda kai yayi daidai da sunna wa ajza'atka salatuka mala ya fara jin yunwa ne wa ajiza atika salatika kuma sallanka ta isar maka ba ka sake ba wa qala lil akir yace ma dayan lakal ajru marratayn kai da ka sake to kana da lada ribi biyu
rawahu abu dauda wa nisa'i abu dawud da nisa'i sun ruwaice shi
wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sayyidina Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara yarda da su fi qaulihi ta'ala game da faɗin Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai girma da buwaya wa in kuntum marada yana cikin fassarar wannan aya wanda Allah yake cewa wa in kuntum marada idan kun kasance a halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba fata yamma Musa idan ɗayi ban ku yi taimama a ƙasa tsarkakakka fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke ku famsau bir us famsu bi wujuhikum wa aydiyakum ku shafi fusakun ku da hannayenku zuwa gwiwan hannu to yana kan tafsirin ayan sai yace kala sai yace za kana bi bir rajulil jirahatu rahatin idan mutum yana da rauni fi sabilillahi wanda ya same shi wurin ɗaukaka addinin Allah uruhu ko kuma cutu ciwuka wato gyambuna ci kuraje kuraje ƙoro shine kuraje yajnibu sannan a halin nan a halin wannan ciwo da ƙurajensa sai janaba ya kama sa wa kafa an yamuta sai yake jin tsoron kai ya mutu in ga sala finik ta sala idan yi wanka tayammum to yi wan a taimama abin da Allah yake nufi kenan idan ɗayan ku yana da ko dai rauni ko kuma ƙuraje wanda sun same shi ne hanyar ɗaukaka addinin Allah to sai ya ji tsoron ko- sai kuma janaba ta kame same shi sai ya ji tsoron kafa ya wanka ya mutu saboda raɗaɗi to wannan Allah ya sauƙaƙa mashi kawai ya yi taimama to rawahu rawahu darul kudini dara kun yaro ce wannan mawqufan abin tsayawa kan Abdullahi dan Abbasin wa rafa'ahu wal bazzaru bazzaru kuma ya dauka hadisin zuwa ga manzon Allah rawahu ibnu kuzaimata ibnu kuzaimata ya inganta shi hakim da shi da hakimu an aliyyun radiyallahu wa an aliyin an karbe sai na aliyu na'am Allah ya dada shi idan ka kala yace in ka sarat ida zan da ɗaya daga cikin ya tsuna wato abin da ake nufi da zandu shine a wani kashi da ke gefen zira'i cikin tafi Wannan da ke zuwa gefen ɗin yara.
A'a ba shi ba.
ko kuma ko kuma ana ji
ko kuma ana ji ko a ce ɗayan gaɓoɓin tsintsiyar hannuna ta karye. Gaba, gaba na tsintsiyar hannu ita ake kira zandu, gaba ta tsintsiyar hannu. To ɗaya daga cikin gaɓoɓin tsintsiyar hannuna ta karye.
fasa'altu fasa'altu fasa'alta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ta sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
ni Fa amara ni sai ya umarce ni an amsa alal jaba'ir da in yi shafa akan karan maganin da aka yi ɗauri a kai.
rawahu ibnu majah Ibn Majah ya rawaice shi nadi wahim da isnadi mai rauni sosai.
wa an jabir bin abdullahi An karɓa daga sayyidina Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara yadda da shi.
radiyallahu anhu, fihi rujulin Fil rajuli ya yi magana game da mutumin nan wanda shujja aka ru aka yi mishi rutse rutse.
fagata sana Sai yi wanka famata kawai sai ya rasu.
inna ma kana yaka fihi Sai yake cewa ai ya ishe shi an yace mamma kawai an ya tayammama ya tayammama wa ya asiba ala jirihi kirkatan sai ya ɗaura wani kyalle akan ciwon nasa.
sunna ya musa alaihi sannan sai ya zo in ya zo shafa sai ya shafa saman wannan kyallen yugusla wa ya gasila sa'ira jasadi zai iya sai ya shafa kuma ya wanke sauran jikinsa
rawahu abu dauda abu dauda ya roce wannan bi sanadin fihi dabun da isnadin da akwai rauni a cikin sa salafu wa fihi ikhtilafun kuma akwai sabani ala ruwati cikin wanda suka roce wannan hadisi wa an ibnu abbas radiyallahu an anhu kai sai qala, na a- a- wato yadda ya fita daga Jabir an Abdullahi yana cewa wato mun fita a- wani tafiya Allah ya sa an gane wani aiki kenan to sai wani dutse sai ya samu mutum ɗaya daga cikin mu ya mushi rotse rotse a kansa to da dutsen ya ya rotse shi sai kuma mutumin sai mafarki irin mafarki kuma ya gama ne kaga wannan ai janaba ta kama sa sai tambaye abokanansa ya tambaye sai ce to wai kuna gani ina da rangwame da zan yi ce mama sai suka ce a mu ba mu san rangwame da kake da shi ba inda za ka iya yin amfani da ruwa da suka faɗa haka kawai shi ma ya yi wanka yana wanka ya mutu yayin da muka koma gurin manzala in ji sai na jabir sai aka ba manzala labarin haka an gane sai manzala ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya tsine musu Allah ya kashe su me yasa abokan nashi da ba su sani ba ba su tambaya annabi ba shi suna tafiya ne cikin ayari ka san akwai wanda ga akwai abokan da shi su ya sani kamar misali ana tafiya ai ana tafiya ba- an aika manzo Allah ya aika bataliya ya ai akwai wannan guru din abu- ɗan tsararraki daban wa'annan tsararrakin daban wa'annan tsararrakin daban ka fahimta ko kuma misali wani tafiya nasu na karan kansu Allah ya sa an gane to me kun ya tambaye manyan su kawai sai ya tambaye abokan da ke kada su suka ce a baka da wani rangwame manzo Allah ya ce sun kashe su Allah ya tsine musu ko kuma wani kalmar makamancin haka manzo Allah ya ce ala salu islam ya alam me yasa ba za su tambaya ba in ba su sani ba inna ma shawul ayi as-su'al ayi warakan jahili shine tambaya in ji manzon Allah yace inna ma kana fi an yatayammama wa ya asiba ala jurihi kirkatan sun nemsa alaiya wa yadsilu sa'ira jasadi zuwa karken da hadisin Abu Dauda ya fitar da shi to
wa an ibnu abbas radiyallahu anhu ya- qala an karba da sayyidina Abdullah dan Abbasin Allah ya yarda da shi yace sunnatu an min as-sunnati in ga sahabi yace yana daga sunnan annabi yana nufin manzon Allah ne fada yana daga sunnan manzon Allah anna al- Allah yusalli Allah yusalli ar-rajulu Allah yusalli liyar rajulu kar mutum ya sallah bi tayammumi da taimama illa salatan wahidatan sai sallah kwara ɗaya tal inda ta farilla sun mai tayammamu lis salatil ukura ukura sannan sai sai taimama domin wata sallah ta gaba mai zuwa awu dara kudni yo dara kudni ya rawaice shi bi isnadin da ifin jiddan da isnadin da zauna sosai wani nake ga maka karfafa maka mazhabin malikiyan nan wanda yake cewa la tusalla faridatan bi tayammumin wahidin ba a sallan farilla guda biyu da taimama guda ɗaya Allah ya sa an gane. To wannan kenan alhamdulillah za mu kwana nan inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.